بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da daya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 16 ga watan januwari shekara ta 2010 wannan shine kasar na ashirin daga cikin jiran giya karatuttukan littafin aljami'ul kabir na al'imamu abu isa muhammad ibn saurat tirmidhi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi idan jama'ar musulmi musu manta ba har yanzu muna bayani dangane da abubuwan da suka shafi fuskantar alƙibla da kuma baiwa alƙibla baya a wajen fitsari ko kashi mun karanto hadisai ingantattu kamar hadisin sahabi abu ayyub al-ansari Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda game da hani dangane da fuskantar alƙibla wajen yin kashi ko wajen yin fitsari mutanen da suke madina ko waɗanda suke nahiyar da ta shafi madina sai dai ainihin wato su fuskanci gabas ko kuma su fuskanci ainihin yamma kamar yadda mutanen da ke najeriya a wajen kashi ko fitsari sai dai su fuskanci kudu ko kuma ainihin su fuskanci arewa kenan wannan kenan Imam Bukhari ya ce babu rukhsati fi zalika babin da ke bayani game da sassauci game da haka abinda wannan ainihin wato babu yake magana akwai hadisai da suka zo waɗanda suka nuna babu laifi kuma a fuskanci alƙibla ko a baiwa alƙibla baya wajen kashi ko kuma wajen fitsari tare da cewa mun tattauna matsala har zuwa ta amma saboda imamu tirmidhi yana son ya baiwa kowaɗanne malamai haƙƙinsu ne da irin yadda suka yi fatawa da kuma abin da ya jawo saɓanin kabeji waɗannan hadisai ingantattu waɗanda ke tabbatar da cewa bai halatta a fuskanci alƙibla ba da kashi ko da fitsari to sai kuma aka samu wasu malamai su kuma suka ce ya halatta to menene yasa suka kawo wannan sassauci shine yace babu rukhsati fi zalika babin da ke bayani akan sassauci game da yin haka shine fuskanta alqibla din ko bawa alqibla baya قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار وحديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول مستقبل القبلة أخبرنا بذلك قتيبة وقال حدثنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح من حديث ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن مجاهد بن يحيى بن حبان عن أمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة هذا حديث حسن صحيح جماعة كن جد بابي يكي الإمام الترمذي يكي babin da ke bayani akan sassaucin da ya zo dangane da fuskanta alƙibla wajen yin kashi ko wajen yin fitsari sai kawo hadisi daga malaman shi guda biyu al'imam muhammad ibn basharin da kuma al'imam muhammad ibn musanna su ko gaba ɗayansu suka ce haddasana wahab ibn jarir wahab dan jarir ya ba mu labari qala yace haddasana abi mahaifina mai suna jarir ya karantar da mu hadisi hadisin da ya samo shi an muhammad ibn ishaqa daga muhammad ibn ishaqa sahibu sira wal magazi kenan an aban ibn salih daga aban dan salih an mujahidin daga mujahid an jabir ibn abdullahi shi ko mujahid ya samo wannan hadisi daga jabiru dan abdullahi qala jabiru yace نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستقبل القبلة ببول من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يهني جمد أفسكنش القبلة وجنين فطاري فرأيته سيشيني رواية جابر بن عبد الله يتي to amma kuma sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya yi hani din qabla an yuqbada bi'amin kafin a ɗauki ran shi da shekara guda yastaqbiluha shi kuma yana ainihin fuskantar alqibla din ina fata an gane wannan hadisi ya kamata mu dan tattauna kaɗan game da ainihin maganganun da malamai suka yi dangane da shi wannan hadisin da farko tukuna al'imamu zaina'i ya faɗi wannan hadisi a cikin takhrijin shi na littafin nasbun raya a mujallar na biyu shafi na ɗari da uku wa qala sai yace akhrajahu abu ja'far at-tabari fi tahzib al-athar abu ja'far at-tabari ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi mai suna ainihin tahzib al-athar an amr ibn jumay daga amr dan jumay عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده ثم ذكره قلت وعمر بن جميع قال النسائي متروك وكذبه يحيى بن معين وقال ابن عدي كان يتهم بالوضع وقال البخاري منكر الحديث a ƙarƙashin isnadin da ainihin al'imamu abu ja'afar da tabar ya kawo a cikin littafin shi mai suna ta hazibul asar to shi ruwaicin hadisin mai suna amr ibn jumai mutum ne wanda al'imamun nasa'i ya ce malaman hadisi sun yi watsi da shi yahya ibn ma'in ko cewa ma yayi ainihin wato makaryaci ne al'imamu ibnu adin ya ce ana tuhumar wannan mutum da kirkira hadisan ƙarya yana danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari kuma ya ce wannan mutum munkarul hadis to kuma dama ainihin wato a wannan muna takhrijin wata riwaya ne ma fa a shaidan ina fata an gani wani hadisi ne can a cikin sharhi afwan aha to shi wannan hadisin ainihin wato al'imamu abu dawuda ne ya fitar da shi a cikin lamba ta goma sha uku a cikin kitabun tahara hakanan ibnu maja ma ya fitar da shi a lamba ta ɗari uku da ashirin da biyar a cikin kitabun tahara haka al'imamu ahmad a cikin ainihin mujalladi na uku na al-musnad shafi na ɗari uku da sittin malam ya ce wal hadithu hassanahu al-albani fi sahihi abi daud wannan hadisi sheikh muhammad nasir din al-albani ya kyautata shi a cikin littafin shi mai suna ainihin sahih sunan abi daud a lamba ta goma shi wannan hadisin da muka makaranta hadisin jabiru dan abdullahi din nan ina fata an gane wanda ainihin jabiru yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a fuskanci alqibla wajen fitsari sai kuma kafin ya rasu da shekara guda sai na ga shi ya ainihin wato fuskance ta a nan masu takhrijin wannan littafin ma suka ce wannan ainihin hadisin hassan ne al'imam abu dauda da ibn maja da ibn hibbana duk sun ainihin ruwaito shi na'am to wannan hadisi ne hassan babu tantama dangane da shi amma in ba manta ba a karatun da muka yi a makon da ya gabata mun ba da ansa dangane da ma'anar wannan hadisi akan cewa ya zo ne don ya bayyana aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma ya karo da maganar shi domin shi kanshi hadisin da kanshi a cikin jabir ya ce annabi ya hana sai kuma kafin ya rasu da shekara guda jabir ya ce sai ya gan shi yana ainihin tsuguna ya fuskanci alƙibla malamai suka ce duk lokacin da aka samu magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo sai kuma aka samu aikin shi yana karo da wannan zahirin magana to abin da yake hujja a ciki shine magana shi ba ainihin aikin nashi ba a makon da ya wuce duk mun tattauna maganganu makamantan waɗannan waɗanda dukkan su ga su al'allamatul mubarak fori ya ainihin wato ba da amsa su a cikin wannan littafi nashi mai suna ainihin tuhfatul ahwazi don haka jama'a waɗannan ayyuka ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka yi karo da maganganun shi to a haƙiƙanin al'amari shine a nan abin ɗauka shine maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi sai a ɗauke ta sai a aje ainihin wato abin da aka samu saɓanin haka ko mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to kun ji wannan kenan sai yake cewa وفي الباب عن قد عن ابي قتاده a ƙarƙashin wannan babin ma akwai hadisi da aka samo daga abu qatada wa aisha da as-sayyida aisha wa ammarin da ammar ibn yasirin Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ma'ana wannan hadisi ba jabir ne kadai ya ruwaito shi ba an samu wasu hadisan ma daga ainihin sahabi abu qatada hadisin abu qatada da al-imamu tirmidhi ya ishara akan shi jama'a shi turmizi din ya ruwaito shi ainihin wato a nan gaba kaɗan insha Allah za mu zo mu sake karo da shi kun ga yayi isharar shi a nan ko to can gaba kuma zai fito da shi da isnadin shi sannan al-Imam Ahmad ya fitar da shi shi ma a musnad haka al-Imam Ad-Darqutni a cikin Kitabul Ilal a mujalladi na shida shafi na 166 al-Imam At-Tabarani ma littafin shi al-Awsat ya fitar da shi da kuma a cikin littafin shi al-Kabir duk gaba ɗaya sun fitar da hadisin min hadith ibn lahi'a an abi zubairi an jabirin an abi qatada annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama yabulu mustaqbil al-qibla duk magana dai ita ce shi ma abu qatada yace ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin fitsari amma yana mai fuskantar ainihin alƙibla to bayan dogon takhriji ko tsakakin takhriji da malamin yayi sai ce fal hadithu min musnad abi qatada yu'tabaru munkaran tafarrada ma'a da'afin wato wannan hadisi bai tabbata ba jama'a cikin riwayar sahabi abu qatada a inda ya tabbata ita ce riwayar da muka ji riwayar jabir ita ce ta tabbata hadisin aisha kuwa har wayo al-imam tirmidhi fitar da shi a cikin kitabul ilal ashafi na 24 haka ibnu maja haka al-imam ahmad haka al-imam abu dawud at-tayalisi kamar yadda yazo a cikin al-minhat ma'bud da al-imam ishaq a cikin musnad din shi da al-imam abubakar ibn al-munzir a cikin littafin shi al-awsat da al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-kabir da daraqutni a cikin as-sunan sunan din shi da ibn shahin a cikin littafin shi annasi wal mansukh hakanan al-imamu abubakar al-hazimi a cikin littafin shi al-itibaru fi ma'rifatin nasikh wal mansukh da al-imamu ibn abi hatim ar-razi a cikin kitabul ilal min tariqi khalid al-hazza an khalid ibn abi salt an iraq ibn malik anha qalat aisha tace ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم aka zo aka yi zancen wasu mutane a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce yakrahuna an yastaqbilu bi furujihim alqibla aka ce wa annabi ai ga wasu mutane suna kyamar su fuskanci alqibla da al'aura su in suka zo tsugunan fitsari ko kashi fa qala sai yace arahum qad fa'aluha istaqbalu ko bi maq'adati alqibla wato har sun fara aikata haka har mutane sun fara aikata haka to ku juya da wurin tsugunona ni ma ya fuskanci ainihin alƙibla kun ji wannan ainihin hadisi to sai malam da kanshi mai takrijin wannan littafi don kar ku manta jama'a kullum muna faɗa muku duk lokacin da al-Imam Tirmidhi ya ce wa fil babi an kaza kaza kaza in muka zo takrijin waɗannan ainihin wato hadisai to ga littafin da zamu zo da shi mu karanta shine Nuzhatul Albab fi qawli Tirmidhi wa fil bab na Sheikh Hassan ibn Muhammad haidar alwa'ili to shi malamin sai yake cewa wannan hadisi na Aisha wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi thubutihi wa adamihi فممن أثبته النووي في شرح مسلم والمجموع إذ قال إسناده حسن وقال البوصيري في الزوائد بعد ذكره تعليل البخاري وهذا الذي علل به البخاري ليس بقادهم فالإسناد الأول حسن رجاله ثقات معروفون وقد أخطأ من زعم أن خالد بن صلت كذا وقع والصواب ابن أبي صلت مجهول وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراقا لم يسمع من عائشة نقلوه عن الإمام أحمد وثبت سماعه منها عند مسلم رواه الدار قطن في سننه من هذا الوجه وفيه نظر يأتي ما فيه abinda malami yake cewa malamai sun yi sabani game da inganta wannan hadisi na Aisha daga cikin malaman da suka tafi akan inganci ko kuma kyautata wannan hadisi akwai al-Imam nawawi da Busiri har shi Busiri yake ba da amsar da al-Imam Bukhari yake idan imam bukhari na daga cikin waɗanda suka zargi wannan hadisi da rashin inganci sai ya kokarin gyara dangane da magana imam bukhari sai kuma wa amma man hakama alaihi da ba'd malaman da suka hukunta cewa wannan hadisi na aisha ba'ifi ne fal bukhari daga cikin su akwai bukhari wa abu hatim akwai kuma abu hatim wa ghairuhuma da waɗansu malaman wa sahaha wa qafahu suka ce hadisin ba annabi ne faɗi ba fatawa ce daga ainihin sahabi ko ita Aisha ko wani قال أبو حاتم بعد أن ساق الطريق الثابت لم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق ابن بكر ابن مضر أو غيره عن بكر ابن مضر عن جعفر ابن ربيعة عن عراق ابن مالك عن عروة عن عائشة موقوف وهذا أشبه الإمام أبو حاتم يقول نادئ نبي بير سلسل وانا حديثي har dai sai da na sami isnadin da yake mai dama dama ne wanda ya tabbatar da cewa daga Aisha ne ina fatar an gane wa qala al-musannif fi ilmihi al-kabir al-imam Tirmidhi a cikin littafin shi al-ilm yake cewa sa'altu Muhammadan an hadha al-hadisi fa qala hadha hadithun fihi ittirab wannan hadisi akwai ittirabi a cikin shi ma'ana masu riwayar gaba ɗayan su ba su haɗu a kan ruwaito abu guda ɗaya wanda za a samu wani ɓangare da wani ɓangare ya yi daidai ba والصحيح عن عائشة قولها قولها الإمام البخاري يتي إن جنتتي مغنى وانا حديثي مغنى عائشة تسي شمال حسن الوائل سيتي وبان لي أن في حديث عائشة أربع علل al'amari ya bayyana gare ni cewa hadisin nan na Aisha yana da matsaloli guda hudu mas'alar farko ita ce al-ittirabu ala Khalid al-Hazza waɗanda suka ruwaito hadisin daga Khalid al-Hazza su kansu suna da ittirabi yau su ce kaza gobe su ce kaza matsala ta farko kenan matsala ta biyu jahalatu shaykhihi malamin nashi majhuli ne matsala ta uku wal ikhtilafu fi raf'i wal waqfi sabanin da aka samu daga masu riwaya wasu suka ce na annabi ne wasu suka ce fatawa Aisha ce sannan matsala ta uku wal inqita'u sai inqita'i da yake a cikin isnadin to waɗannan illoli guda hudu sai malam ya biye sharhin su ɗaya bayan ɗaya waɗanda a matsayinka na ɗalibin ilimin ka je ka karanta za ka tabbatar da maganganun da ya faɗi daidai ne kuma cewa ingantacciyar magana wannan hadisi na Aisha ba hadisi ne wanda yake marfu'i ba amma hadisi ne mauqufi hadisi ne mauqufi wa amma hadisu Ammar ibn Yasir shi ko hadisin Ammar dan Yasir fa shi kuma malam yace sai ya zama al-Imam Ibn Adi shi ya ruwaito shi a cikin Kitabul Kamil a juz'i na biyu shafi na 132 gaskiyar lamari shi ma wannan isnadin bai ainihin tabbata ba domin yace wa nasabahu al-Haythami fil Majma ila at-Tabarani fil Kabir min tariq Isa ibn Yunus قال حدثنا جعفر بن القاسم الشامي عن عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النهي يستقبل القبلة ويستدبرها أكتي عمار يتي bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a fuskanci alƙibla a wurin kashi ko a wurin fitsari sai kuma ni na ganshi yana fuskantar ta qala ibnu adiyin sai ibnu adiyin yace wal ja'far ibnu zubair hadha ahadith ghayru ma dhukrat an al-qasim wa ammatuha mimma la yutabu alaihi yace to Ja'far din nan da aka ce ainihin wato Ja'far dan Zubair to ina Ja'far dan Zubair a cikin isnadin shine Ja'far dan Qasim din kenan yace yana da ainihin wato waɗansu hadisan waɗanda waɗannan hadisai baki ɗayan su mimma la yutabu alaihi shi kadai ya ruwaito su bayan shi ba a samu wani wanda ya ruwaito irin su ba sannan sai ke cewa wa ba'af ala hadisihi bayyin raunin da ke cikin hadisin shi a bayyane yake qala shu'ba shu'ba yace wa ba arba'a mi'a hadis wannan mutum makaryaci ne wanda hadisai guda ɗari hudu ya zauna ya kirkira kaza fi du'afa il uqayli fi tarjamati ja'far haka ainihin wato yazo a cikin littafin du'afa na al-imam al-uqayli kamar yadda ya zo a ƙarƙashin tarjama ainihin shi wannan Ja'far ibn Zubair ko Ja'far ibn al-Qasim dan haka riwayar Ammar ko hadisin Ammar bai inganta ba an fahimci wannan hadisin Aisha ya tabbata amma a matsayin mawquf hadisin Abi Qatada fa shi ma bai inganta ba jama'a kun fahimta da kyau don haka a cikin hadisan gaba ɗaya asalin hadisin babin da ya tabbata ko kun fahimta jama'a sannan bayan shi fa to sai ainihin wato hadisin as-sayyida Aisha wanda ya inganta ne a matsayin shi na mawqufi Allah madaukakin sarki ya taimaka to bari mu ƙara sa tattauna wata matsala sannan in dawo kan baya in dawo baya kan wata matsala ita ma wadda tana da matukar muhimmanci sai malam yace wa hadisu jabirin fi hadha babi hadisun hasanun gharibun hadisin ainihin wato jabir wanda ya zo a ƙarƙashin wannan babi hadisi ne kyakkyawa sai dai kuma gharib ne ina ma'anar gharib anan wanda ya zo ta hanya ɗaya ina fata an gane daga daga hadisin jabir ɗin nan to gaskiya babu wata hanya wadda ta tabbata sauran duk basu tabbata ba sai ce wa qad rawa hadha al hadith ibn lahi'a al imam abdullah ibn lahi'a al qadi ya ruwaito wannan hadisi an abi zubairi daga al imam abu zubair al makki an jabir daga jabir an qat an abi qatada daga abi qatada annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama يبول مستقبل القبلة شي أبو قتادة يتي يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا فصار ينا بيسكنت القبلة سي شي الإمام الترمذي يتي أخبرنا بذلك قتيبة قتيبة نيبا مهنا حديثي وقال قتيبة إن يتي حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة يا بام أينين حديثي وإن سوك أنا دكيو كدوبي matsalar farko ita ce abdullahi dan lahi'a wanda za mu zo mu dan tattauna karatu akan shi insha Allah ta'ala sai kuma matsalar riwayar shi daga jabir nan ma wata matsala ce ai daga ainihin abu zubairi riwayar shi daga abu zubairi sannan abu zubairi kuma ya ruwaito daga jabir shi ma yace an ina fata an gane to za mu zo za mu dan tattauna wannan insha Allah ta'ala amma dai sai ma da yace wa hadisu jabir an nabi sallallahu alaihi wa sallama asahu hadisin jabir daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yafi inganci min hadisi ibn lahi'a fiye da hadisin ibn lahi'a a hadisin jabir ma shine kadai ya inganta hadisin ibn lahi'a bai inganta ba sai yace wa ibn lahi'a shi ibn lahi'a din da'ifun inda ahli hadisi malamai sun ce da'ifi ne shi mutum ne mai rauni a wurin su ضعفه يحيى بن سعيد القطان الإمام يحيى بن سعيد القطان يا أينه رون ناشي وغيره دوأن سمع لمي دقيتكين أينه ما لمي نئل من جرح والتعديل kama ina son ku gane akwai wata a ƙasa wadda take a ƙasa ɗin shi ita ce hadisin jabir da muka gama karanta ina son ku dawo ku sake duban isnadin shi ku saurara da kyau yace haddasa Muhammad bin Bashar ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق to Muhammad ibn Ishaq in ba kuma ba shine nace muku sahibu sira wal maghazi to malamai sun yi sabani ne yawa akan shi shin shi mutumin kirki ne ana karban hadisin shi ko ku mutumin banza ne ingantacciyar magana shi mutumin kirki ne ana karban hadisin shi kuma hadisin shi baya gazawa daga martaba a ce hasanun amma an samu matsala ne ta shiga tsakanin shi da imam malik sai ya zan yare na imam malik yana faɗin maganganu marasa daɗi akan imam malik har wata rana imam malik ya maganganu masu zafi akan shi to shi ne nake so zan ɗan tattauna mana kaɗan daga abubuwan da malam muhammad mubarak fori ya ainihin wato tsuntsunto mana daga wuraren malamai abin da suka faɗi a kan shi Muhammad ibn Ishaqa ya ce da farko tukuna Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Maqlabi al-Madini mutumin Madina ne asali dan Madina ne nazilul Iraq amma ya taɓa zuwa Iraq ya zauna Imam al-Maghazi shine limani ba'ana shine babban malami masani game da tarihin yaƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wa sallam saduqun mutumin kirki ne yudallisu yana yin tadlisanci amma mana yakan ruwaito hadisi daga mutane masu rauni sai ya zo ya dan sauya sunan su ko ya faɗi alkunyar su ko makamantan haka warmiya bitashayyo an jefe shi da shi an ce an ce yana shi an ce amma shi an ce anan da ake cewa an jefe shi da shi ba rafidanci ba wurin ka bambance malaman jarhuwar ta'adil in suka ce shi an ci abin da suke nufi shine goyon bayan sayyidina ali da kuma fifita sayyidina ali akan sayyidina usman allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda wannan shine yake jawo zargi domin ingantacciyar magana ita ce sayyidina usman shi yake gaba da sayyidina ali a wajen daraja ba ma wai a wajen khalifanci ba tukuna a wajen daraja usman ya fi aliyu to idan aka ga kana kokarin fifita sayyidina ali akan ainihin wato sayyidina Usman sai ka an jefe ka da shi'anci to ma ka ce shi'anci a wurin malaman hadisi ya sha bamban da shi'anci wanda ake faɗi a Najeriya domin shi'anci a Najeriya rafibanci ne zagin sahabbai ne da zagin manya-manyan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma yin addini a bisa yadda ya saba ma ahlus sunna ɗari bisa ɗari shine duk abin da kaga ahli sunna suna yi to kai kuma kai akasin haka shine addini ina fata an gane dan haka cewar an jefe shi da shi an ce anan ba wai zagin sahabbai ba ku kiyaye ina fata an gane wal qadri kuma ana ganin yana da ainihin wato aqida ta qadr ita ma aqidoji ne duk waɗanda suke ba ingantattu bane amma kuma malam ya kawo da cewa rumiya cewa rumiya an jefe shi dalili ne akan maganganun ma akwai alamar tambaya akan su akwai rashin tabbas akan su za ka zo ka ji yace mata sanata hamsina wa mi'a ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira wa yuqalu ba'daha wasu kuma malaman suka ce a bayan shekara ta ɗari da hamsin ne ma kaza fi taqrib haka yazo a cikin littafin taqrib at-tahzib na ibnu hajar wa qala fi al-qawl al-musaddad sannan al'imamu ibn hajar ya faɗi a cikin littafin alƙaunin musaddad fi zabbi an sunnati ahmad ko an musnadi ahmad an musnadi ahmad ya ce wa amma hamluhu a ibn jauzi ala muhammad bin ishaq ya ce ɗaukar zafi da abdurrahman ɗan jauzi ya yi a kan muhammad ibn ishaq fala fa'ila fihi babu wani dalili akan haka ina fata an gane babu wani dalili da zai sa ainihin wato abdurrahman dan jauzi ya ɗauki zafi akan muhammad dan ishaq sai ya ce fa innal a'immata domin ainihin limamai qabilu hadisahu sun ainihin wato karbi hadisin shi wa aksar ma'iba fihi at-tadlis ko ma ayyaba fihi at-tadlis wa riwaya an majhulin mafi yawan abin da aka zargi muhammad dan ishaq da shi shine tablisanci da kuma yin riwaya daga mutanen da suke majhulai ne sai cewa amma huwa fi nafsihi fa saduq amma shi dai da kanshi asali shi muhammad ibn ishaq fa mutumin kirki ne sai dai an zargi cewa yakan yi riwaya daga mutanen da ba a san su ba sannan kuma yana tablisanci ya ruwaito hadisi daga wurin mutumin da ba a karban hadisi wurin shi in ya zo sai ya ki faɗin sunan shi sai faɗi alkunya shi ko kuma nasabar shi sai ke cewa wa huwa hujjatun fil maghazi inda al-jumhur mafi yawancin malamai suka ce shi din nan madogara ne kuma babbar hujja ce ma game da ba da labarai da kuma hadisai waɗanda suka shafi yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam intaha قلت مالم محمد مبارك فوري سيتي سينتي الأمر كما قال الحافظ مجنر gaskiya ita ce kamar yadda ibn hajar ya faɗi din falhaqu anna muhammad ibn ishaq fi nafsihi saduqun salihun lil ihtijaji wa qad i'tarafa bihi al-ayni wa ibn humam min a'immat min al-a'immat al-hanafiyya yace gaskiyar lamari shi dai muhammad dan ishaq din nan mutumin kirki ne kuma wanda yake da nagartar da ana iya kafa hujja da shi domin hatta manya-manyan limaman mazhabin hanafiya ma sun tabbatar da haka irin su al-imam badruddin al-aini da kuma al-kamal ibn al-hamam ko ibn al-humam wa qala al-aini fi umdat al-qari fi sharh al-bukhari ibn ishaq min al-thiqat al-kibar inda al-jumhur maganar da aini ya faɗi kenan yace muhammad dan ishaqa yana daga cikin amintattu manya-manya a wurin mafiyancin malamai ibn humam al-hanafi a cikin fatul qadir yace wa amma ibn ishaq fa thiqatun thiqa la shubha indana fi zalika yace mu dai a wurin mu amintacce ne kuma amintacce ne babu wani rikici dangane da haka wala inda muhaqqiqil muhaddisin haka ƙwararrun malaman hadisi ma sun amince da cewa ibn ishaqa amintacce ne kuma amintacce ne tambayin to shine sai malam ya kawo ya ta kawo maganganu dai waɗanda ga dukkan ɗalibin ilimi zai koma cikin ainihin littafin tuhfatul ahwazi sai ya karanta waɗannan mas'aloli insha Allah ta'ala to sa'annan sai kuma magana dangane da ainihin ibn lahi'a ko dangane da ibn lahi'a ko yace huwa abdullah ibn lahi'a yace bi fathin lam lam din ay mishi fatha a ce me lahi'a wa kasrin ha ha babba ai mata kasara a ce lahi'a kada a ce luhai'a saboda akwai masu cewa ibnu luhai'a to ba luhai'a bane ibnu lahi'a ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي الكنيش أنا تي مش بابان عبد الرحمن كما ببان القالي متمن قصر مصر صدوق متمن كركي سيدي كما آه خلق بعد احتراق كتبه ya samu cuɗani a cikin haddashi ya samu ruɗani cikin haddashi bayan da littattafan shi suka kone ya ji yawo karatu wurin manya manyan malamai ya rubuto hadisai ya haddace abin da ya haddace wanda in zai fito nazari ko zai fito karantarwa yana komawa ya gyara haddashi ta hanyar nazarin waɗannan littattafai to da suka kone shi kenan sai kuma ya samu kanshi a cikin wani irin hali na ainihin kasantuwar yanzu hadda tana rawa babu tabbas sai faɗa abu sai tsoffin ɗalibai su ce ai kuma da ba haka karantar ba da makamantan haka to sai ce wa riwayat ibn mubarak wa ibn wahab anhu a'dal min ghayrihima idan abdullahi ibn wahab da abdullahi ibn mubarak suka yi riwaya daga gare shi to riwayar su ta fi tabbata a bisa sauran riwayoyi waɗanda ba ainihin su ba to haka malamai sun ƙara da irin su abdullahi ibn mukuri da ma waɗansu ainihin waɗanda bahasi zai kawo insha Allah ta'ala gobe nake so zan kawo muku photocopy su don ku samu ku samu ƙarin bincike da malamai suka yi akan cewa haƙiƙanin al'amari ba wai riwayar mutane uku ce kaɗai daga ibn lahi'a take inganta ba a akwai waɗansu ƙari akan haka insha Allah ta'ala a gobe zan to muku da wannan bahasi da ikon Allah Allah ya taimaka to sai yake cewa wani hufi muslim ba abu shay'in makarun a cikin sahihu muslim akwai riwayoyin shi amma fa ba riwaya ce kai tsaye ba an gwama shi tare da wasu ne kaza qala al-hafiz fi at-taqrib yace haka nan ibn hajar ya faɗi a cikin taqrib sai yace wa yaji'u batil kalam alaihi inda kalam at-tirmidhi alaihi to akwai kuma sauran maganganu waɗanda za mu yi akan shi idan ainihin tirmidhi ya zo zai yi magana dangane da ainihin shi insha Allah ta'ala su ne maganganun da nake ishara a zuwa gobe insha Allah to sai kuma an abu zubair da ya faɗi abu zubairi abu zubairi ismuhu muhammad ibn muslim ibn tadrus sunan shi kenan muhammad dan muslim dan tadrus al-asadi al-makki shi kuma mutumin kasar makka ne saduqun shi ma mutumin kirki ne illa annahu yudallisu sai dai shi ma yana yin tadlisanci ma'ana tadlisanci wani sharri ne da ya faru cikin malaman hadisi wanda 'yan kaɗan ne daga cikin amintattu ma suka kuɗuta daga shi ina fata an gane don har su al'imamu zuhri an siffanta su da tadlisanci ina fata an gane kaza fi taqrib yace haka yazo a cikin taqrib qultu malam mubarak fori yace huwa min rijalil kutubi sitta shi ibn zubair ne yana daga cikin mutane masu riwaya waɗanda hadisansu suka zo cikin ainihin wato sahihul bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibn maja to ya rawaito wannan hadisi an abi qatada al ansari al madni shahida uhud shi abu qatada sahabi ne wanda ya taɓa zuwa yakin uhud wa ma ba'daha da kuma yaƙoƙin duk da suka zo a bayan uhud ولم يصح شهوده بدرا مات سنة arba wa hamsina amma bai tabbata cewa ya yi yakin badar ba shekara ta hamsin da hudu ainihin wato ya rasu to ga maganar wanda nake cewa sai zuwa gobe gashi Allah ya kawo mana ita ko sai yake cewa وابن مهيعة ضعيف عند أهل الحديث ابن مهيعة إن ضعيف أو معلمان حديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره يحيى بن سعيد القطان دوتهم معلمان سن أينه لون ناشي قال يحيى بن معين يحيى بن معين يتي ليس بالقوي wannan mutum ba shi da ƙarfi a cikin riwaya wa qala muslim tarakahu waki'un wa yahya al-qattan wa ibn mahdi al'imam muslim ya ce ai daga cikin manya-manyan malaman da suka yi watsi da riwayar abdullahi ibn lahi'a akwai al'imam wake da kuma imam yahaya al-qattan da al'imam abdurrahman ibn mahadi kaza fil kulasa haka nan ai zo ainihin wato a cikin littafin kulasa ta tafhidi a tahzibul kamal wa qala atala al-hafiz az-zahabi al-kalama fi tarjamatihi fi mizan al-i'tidal imamu zahabi ya tsawaita magana a kan shi imamu zahabi ya yi maganganu masu tsawo a cikin ainihin littafin mizan al-i'tidal dangane da riwayar ibn rahi'a waɗannan maganganun su ma duk zamu zo da su a gobe insha Allah ta'ala ba don kuma ba don ɗaliban ilimi su yi photostat su je su karanta waɗannan irin maganganu karkarin da tunanin wai akwai wata rana ne da za ta zo wannan ilimi ya haɗu a kanka a'a yanzu ne ana karantawa sai a zo kan gaba kaza sai a tsaya a tattauna ta sai a baka gwargwadon abin da ya samu sai ka je ka karanta shi sai kai nagari sai ka samu wuri sai ka adana shi ba zuwa za ka jefar nan a zuba kosai a kai ya yi man gyaɗa nan a zuba koko a kai ya huje sai ran da bukata ta kamo ka to faran faran faran faran malamin da ya karantar da kai ta iya yiwa ya mutu a lokacin ta iya yiwa baya garin ta iya yiwa ka same shi ba a cikin hayyacin da zai saurare ka ba sai kuma ka ce to ai kai ka zo ma malamin ya ki sauraron ka abin da ake so shine lokacin da ake karantar da kai ka natsu ka fahimci matsala sadda aka baka littattafai da baka duba ka yi kokari ka rubuta sunansu ka je ka neme su ka duba sannan sai ka tace ka samu khulasatul ba'd ka tace sai ka aje wannan shake kira mahfuza adami kenan taska kenan to ranar da ka zama babban malami wata matsala ta taso sai ya zama idan a wurin taro ne sama sama kana da dan abin da zaka faɗi sai ka ce to kuma sauran bayanai in Allah ya so za mu zo muku da su a taro na gaba to taro na gaba sai a ga ka shiryo fayil guda shafi ɗari ɗari da ashirin ka zo ka gabatar da makala akan abdullahi ibn lahi'a alqadi wane ne shi yaushe ya samu wannan matsala suwaye ɗaliban shi da ake karɓan hadisi a wurinsu saboda sun yi riwaya a wurin shi kafin matsalar shi suwaye ɗaliban shi da ba a karɓan hadisi a wurinsu saboda sun ya tabbata sun ruwaici hadisi wurin shi ne sabda ya samu matsala waɗanne ɗalibai ne kuma malamai suka bincika suka kasa gano cewa waɗannan kafin ne ko kuwa bayan matsala ne kuma yaya hukuncinsu sai zama in ka tattara wannan ka ajiye to haka ake yi jama'a amma ɗaliban ilimi galibi a najeriya sai ga kama al'amarinsu ba da gaske suke ba shine mutum ba zai adana abu ba kasar ne littafi ne wani abu ne ka samu sai ka samu wuri ka adana shi in ka je za ka yi adani ne a gida dole ne matarka ta natsu ta san cewa kai ɗalibin ilimi ne sai ka ce kin ga abin da ke cikin nan eh to kake taɓa mini nan wurin ko kakkaɓewa kake kake shara duk wata takarda ko kin ga ba ta da kyau ba ruwanki da ita ina fatan an gane kana nan Allah azurta ka sai ka samu ɗakin ka tun ka samu ɗakin ka ka shirya abubuwan ka ka sa abin da kake so ka ce mata to kin ga ɗakin nan eh to allan ka daga was ba shara ba shiri kake zo ki share shi don ta share wata takarda za ta ganta ta ɗan yi kwana haka sai ta fuje ta ta jefar nan ne ku asalin karatu ko kuwa sannan ba shiri su mata an saba a sa wannan karami nan a sa wannan nan a'a sai ka ce ba shiri ki bar su yadda kika gansu haka ake son su ke dai ki ɗakin ki ta shiri ina fata an gane lalle in baka kula da haka ba to sai an yi maka dameji wata ran dan wata takarda za ga ta lankwashe sai daga to wannan da yadda ta lankwashe nan bari ta yaje wurin da ta lankwashe nan kuwa sunan Abdullahi ibn Lahiya din karshen sai Allah ya taimaka to shine sai malam Mubarak Fori yake cewa kuntu wa ma ba'athihi fa huwa mudallisun aidan kama arafta tare da wancan raunin kuma da kaji na cewa ya samu matsala game da ainihin wato tafan shi yana tadlisanci wa kana yudallisu an du'afa yakan ruwaito hadisai daga mutanen da ba a karɓar ruwaya a wurin su kuma sai ya ainihin wato ambace su da wani suna daban wato wanda ba a san su da shi ba asali irin waɗannan mutanen ba wai canza sunan suke ba hakikatansa mutum ne an san shi da abu abdullahi sai je ce maka muhammad ibnu ahmad ya ce kaza kuma shine muhammad ibnu ahmad din in ya san za a gane nan kuma sai ce ashafi sai ambace shi da wata nasba ta shi ina fata an gane to sai yake cewa wa kana yudallis qala al-hafiz fi tabaqat al-mudallisin al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin littafin shi tabaqat al-mudallisin yace abdullah ibn lahi'a al-hadrami qadi misr babban alkali ne na kasar masar اختلط في آخر عمره a ƙarshen rayuwar shi ya samu ikhtilafi an gani ikhtilafi yakan faru saboda ainihin larura da ta samu mutum ta ƙone wanda ta tafai ko wani ɗan shi rasu ko uwar shi ta rasu ko mahaifin shi rasu ko wata mata ta shi ta rasu ko kuma ɗan kasuwa ne kuma malami ne sai je shagon shi na kasuwa ya ƙone to sai ya samu damuwa har damuwa sai ta girgiza haddashi ina fata an gane to yakan faru ainihin haka shine ke cewa fi akhir umrihi wa kasura anhu al-manakir fi riwayatihi sai riwayoyi munana suka yawa a cikin riwayoyin shi wa qala ibn hibban ibn hibban yace kana salihan amma fa mutumin kirki ne walakinahu kana yudallisu an ad-du'afa sai dai yakan ruwaito hadisai daga mutane masu rauni sai ya saka ya sunan su da wani sunan waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da ibnu lahiya insha Allah ta'ala sannan ga ɗaliban darul hadis kofa a buɗe take tafai suna nan an tara muku na jarhu wa ta'dil waɗanda zaka je ka zauna ka karanta yanzu kamar wannan Abdullahi ibnu lahiya din nan zaka iya zuwa ka je ka karanta a cikin mizanul i'tidal inda ka ji an ce al-imamu azhab ya tsawaita magana akai sannan ka zo ka karanta a cikin lisanul mizan wadda ita kuma kamar sharhi ce ko ta'aliki ce akan mizanul i'tidal menene shi kuma ibn hajar ya faɗi domin waɗannan maganganun malam yana cicciro su ne daga cikin littafin taqrib littafin taqrib kuwa takaitaccen littafi ne wanda in kana so ka faɗaɗa to sai ka koma sama sai ka koma tahzibut tahzib ko tahzibul kamal ko khulasa ga sunan dai waɗannan tafai ko ka samu littafin abin nan siyaru alamin nubala duk ka karanta game da wannan malami don ka samu cikakkiyar fikira waɗannan su ne siffofin ɗaliban ilimi nake ba ku labari za ka je ka ga ɗalibin ilimi a ƙasar sudan ko ƙasar masar ko ƙasar makka ko madina sai ka ga ɗalibin ilimi ba shi da sukuni yanzu waɗannan maganganun da aka yi a yau sun ishi ɗalibin ilimi ya karatu a kansa har zuwa kwana bakwai to yaushe yake da lokacin da zai je gulma yaushe yake da lokacin da zai je kallon fim ɗin ibro ko kallon ƙwallon madrid da lamba 5 da wane ne an faɗi wannan ana takaici ana hawan jini an kada najeriya ba abin da ya haɗa ka da wannan hawan jinin don baka san ma jinin ya hau ko ya faɗi ba ina fata an gane ya kamata kowane tsuntsu ya yi kukan gidansu jama'a ɗalibin ilimi ne kai to ka zama ɗalibin ilimin haƙƙan don gobe ku ne malaman da aka dogara da to sai a zo a same ka kuma tun da aka san ka kana karami a cikin harkar ilimi kake amma sai kuma a zo a samu haƙiƙani ashe ba ilimin ba ne don haka waɗannan abubuwan jama'a kamata ya kuje ku taru ku karanta ga sunan a littattafai ne ku je ku karanta amma sauran jama'a masu sauraron wa'azi da tafsiri da karatu da sauransu su ba ruwansu da waɗannan matsalolin ina fatan an gane ba ruwan su waɗannan matsalolin ya kamata ka gane kowace magana ake akwai nau'in mutanen da ake wa yanzu ana ta magana an jawa mutanen najeriya game da zuwa ingila an jawa mutanen najeriya suwa aka jawa da ni da kai bata shafe mu ba don da ba abin da zai kai mu ingila ko amerika ba mu da kuɗin zuwa ba mu da harkar yi a wurin amma da wane da wane da wane da wane da suke kai kuɗin su a jiya can da suke zuwa can asibiti da suke tura 'ya'yansu can makaranta ba su matsalar ta shafa ba duk san da ake magana kai sai ta wuce ta bayan kunnen ka dan bata dame ka ba to waɗannan maganganun ma haka sun shafi ɗaliban ilimi ne da malamai mai jin wa'azi yanzu sai ya kasake da an sake cewa babin ka ba sai ce to alhamdulillah an zo inda namu yake na fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to to bayan da ainihin wato al'imamu tirmidhi ya gama kawo mana wannan matsalar da tattaunawa a kanta ni dai kadai na yi muku alƙawarin ne gobe zan kawo muku ƙarin masu riwaya daga al'imamu ibnu lahi'a waɗanda su ma hadisansu sun inganta in suka ruwaito daga ibnu lahi'a sannan kuma in warware muku wata matsala game da ibnu lahi'a ita ce ɗaliban da suka yi karatu wurin shi kafin ya samu matsala ana karɓan hadisinsu ya zama sahihi ko hasan ɗaliban da suka yi karatu wurin shi tabbas bayan matsala ta faru ba a karɓe hadisin su ya zama da'ifi ko munkari da gwargwadon yadda su ɗin suke ɗaliban da ba a iya tantance sun yi karatu a wurin shi bane kafin matsalar ko bayan matsalar to a gobe duk zan tantance muku matsalar insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu iko babban malami al-imam at-tirmidhi sai yace حدثنا حماد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنه واسع بن حبان عن ابن عمر قال ركيت يوما على بيت حفصة عبد الله بن عمر يتي وترانا ناهو سمن تاكين يا ياتا حفصة عبد الله بن عمر الله يقارى مش يرضى دائن سيدنا عمر ني to hafsa ya shige sai ya je gidanta sai ya hau saman ɗaki ko dai ya hau saman ɗaki ne saboda ƙiriniya irin ta matasa ko kuma ya hau saman ɗakin ne saboda ta shanya wani abu ta ce je ka ɗauko min ko je ka shanya min wani abu irin yadda mutanen ƙauye da mutanen da suke a yi shanya a saman tsoro ko kuma ya hau saman ɗaki ne saboda ɗakin yana buƙatar wani gyara ko wani yaɗe sai ya tafi ya yi mata duk ana so ka suranta wannan menene zai sa ɗan adam ya hau saman ɗaki matashi ɗan shekara sha hudu sha biyar saman ɗakin yaye shi ko dai ɗakin ya huje ne yana zuwa sai ta ce ya kwaba ƙasar nan hauka ɗan yayyaba mini ka san ana haka a a kai na shanya kuɗewa nan ga hadari nan zai taso je ka ka sauko min da ita ko kuma kai kai min kuɗewar nan saman ɗaki ko kuma ƙiriniya ce irin ta teenagers matasa masu ɗanyen jini a jika kiriniya ta sa ya hau wuri sama da gudu haka ina fata an gane yace to na hau saman ɗakin yaya ta hafsa fara'aitun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala hajatihi yana tsugune domin biyan bukatar shi mustaqbil sham yana mai fuskantar ƙasar sham mustadbir al-ka'aba ya baiwa ka'aba baya kun ga wannan hadisin a zahiri aiki ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata wani abu sabanin abin da a can baya ya faɗi ko to kamar yadda dai na faɗa kuma nake ƙara maimaitawa duk waɗannan maganganun mun tattauno amsa ainihin wato a kansu a baya waɗanda yake babu buƙatar sai an ta maimaita magana cewa dai ingantacciyar magana waɗannan al'amura duk sun faru ne bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi waccan magana sai kuma ga shi a aikata aka samu ya aikata saɓanin haka abin da magana take nunawa shine maganar shi ita ce za a ɗauka wannan aikin nashi ba za a ɗauke shi ba tare da cewa wannan hadisin na ainihin sahabi abdullahi dan umar hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari da muslim da abu dauda da ibnu majah da nasa'i da imamu ahmad da ibn ibban duk sun ruwaito shi shi kan shi turmizi ya ce haza hadisin hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ina ma'ana hadisi kyakkyawa ingantacce ko dai hadisin yana da hanya biyu ɗaya kyakkyawa ɗaya ingantacciya ko kuma turmizi ne da ya ce wannan hadisi kyakkyawa ingantacce ma'ana yana nufin hadisin nan ko dai kyakkyawa ne ko kuma ma ya wuce kyau har ya kai inganci ina fatan jama'a kun fahimci waɗannan abubuwa da kyau a ƙarƙashin haka insha Allah ta'ala babu mas'ala dangane da wannan to bayan nan sai mala yace wa qad arafta ma fihi min annaha hikayatu fi'lin la umuma laha ka dai san bayanin da muka gabatar maka cewa Abdullahi dan Umar nan ya ba da labarin aikin Annabi ne ko to da zai zama hukunci wanda zai game kowane hali ba sai a ɗauke shi a halin uzuri ne ko larura فيحتمل أن يكون لعذر أو أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة قاله الشوكاني في الليل sai zama waɗannan maganganu wato wannan aiki da Abdullahi dan Umar yace ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tare da cewa ya inganta amma abu ne ko dai ya zama saboda uzuri ko kuma ya zama wani abu ne wanda bai shafi ainihin al'ummar ba shi kadai ne yayi haka amma dai ingantacciyar magana jama'a ita ce kada a fuskanci alƙibla wajen kashi ko fitsari to kamar yadda mun kawo a hadisan makon da yake da muka yi ishara a kansu shine hakanan jama'a ba a fuskantar alƙibla wajen face majina ko kuma tofar da kaki hadisai sun tabbata a haka amma za ka iya fuskanta ainihin duk wani bangare da ba alƙibla ba amma alƙibla ba a fuskanta ta wajen face majina wajen yin kashi ko kuma ainihin fitsari Allah maraukakin sarki ya taimake mu babin nahayi anil bawl qa'ima babin da ke bayani akan hani dangane da yin fitsari a tsaye wannan ma mas'ala ce wadda malamai sun yi sabani akan ta kamar da malamai suke sabani akan mas'alar fuskanta alƙibla wajen yin kashi ko yin fitsari din ita ma za mu zo mu ji ainihin hadisan da kuma yadda ra'ayoyin malamai ainihin suka sha babban sannan insha Allah ta'ala za mu kokarin tabbatar da abin da yake tabbatacce ne da kuma nuna wa mutane abin da bai tabbata ba insha Allah kamar da muka saba قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت عائشة الله يقارى مت ورداتك من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قائدا عائشة تكي وند الدنيا باكو لباري تيوى النبي أنا فقالي أتهي كرك سكي كفزة تاشي النبي بيكسن تينا فقالي با في أتقلي صلى الله عليه وآله وسلم ما نميكي وفي الباب عن عمر وبريدة أكرقشن ونن بابي لكي بيّن حكمت فقالي أتوقو أتقلي أقول حديثي لك صحابي عمر da kuma ainihin buraida hadisu aisha hadisin aisha da muka karanta din nan ahsanu shay'in fil babi shine mafi inganci a cikin babin wa asabu kuma shine ainihin wato mafi mafi kyau kuma mafi inganci mun tattauna ire iren waɗannan ma'anoni cewa yakan zama mafi kyau din kuma mafi inganci wani lokacin kuma yakan zama ba kyan bane dama dama ce ake nuni zuwa ainihin gare ta ina fata an gano shi dai hadisin sayyidina Umar da Tirmidhi ishara akan shi jama'a al-Imam Ibn Majah ne ainihin ya rawaito shi haka Ibn al-Munziri haka Ibn Adiy haka al-Imam al-Baihaqi ta hanyar ainihin al-Imam Abdul Razzaq daga Ibn Jurayj daga Abdul Karim Ibn Abi Umayya daga Nafi daga Abdullah dan Umar daga Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبول قائمة سيدنا عمر يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ابن فتالي أتهي فقال فيك يا عمر لا تبل قائما كرك ساك فتالي أتهي فما بلت قائما بعد سيدنا عمر يتي تند جنبا ساك فتالي أتهي با سيمان يتي وفيه اختلاف على ابن جريج ومخالفة لشيخه akwai illoli guda biyu a cikin wannan hadisi illar farko ita ce an samu saɓani tun daga almajiran da suka rawaito hadisin daga ainihin ibn jurayjin sannan kuma akwai ainihin wato saɓani dangane da malamin na ibn jurayjin shine abdulkarim ibn abi umayya wanda za mu tattauna magana a kan shi insha Allah ta'ala gaskiyar lamari dai wannan hadisi da ishi ne jama'a don haka shi kan shi yace fal hadisi marfu'an munkaran munkarin ina fata an gani sannan sai kuma hadisin burauda shi kuma al-imam al-bazzar ya rawaito shi da al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-kabir da al-imam at-tabarani a cikin al-awsat shi kuwa ya zo ne ta hanya ainihin wato sa'id dan ubaidullah daga ibnu burauda daga mahaifin shi burauda yake qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gaban shi yace arba'un min al-jafa' abubuwa guda hudu suna daga cikin annoba suna daga cikin bala'i baulun qa'imun fitsari a tsaye wa mas'aqu wa masjaba hafi qabla an yansarifa min as-salati haka mai sallah yana sallah ya shafi goshin shi kafin ya sallah ne sallah wa nafu da kuma yin busa a cikin sallah sannan wa an yasma al-munadi thumma la yashhadu misla ma yatashahad mutum yaji ana kiran sallah ba zai faɗi irin abin da ainihin labarin yake faɗi ba to wannan hadisi ma bayan da malam ya mata takrijin shi ya tabbatar da cewa babu shakka shi ma wannan hadisi ne ainihin da'ifi wannan hadisi ne da'ifi shi ma jama'a to sa'an nan nuskar da muke rike da ita ita ce nuska ainihin wato karrufi in ba manta ba ita ta taƙaita cewa wasul babu an umar wa buraida ko to akwai nuskar da hatta ahmad shakir ina waɗanda suke rike da nuska ahmad shakir masu rike da nuska ahmad shakir za ku ga ahmad shakir da ya zo daidai wannan wurin sai ya ce wa abdurrahman ibnu hasana hasanan abdurrahman dan hasana akwai riwaya shi ma ahmad shakir da ya zo sai ya ce az-ziyadatu min aib وهي sahiha wannan ƙarin an samo daga nuskar da yawa lamba da ayin ne ta ko abidu sun ko makamantan haka sai ce wa hadithu fi musnad ahmad kuma hadisin nashi abu a cikin musnad na al-imam ahmad a mujalladi na hudu shafi na 190 da ainihin shida wa kazalika rawahu abu dawud wa nasa'i wa ibn majah al-imam abu dawud da nasa'i da ibn majah sun ruwaito shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin mujalladi na 1 shafi na 100 biyu da tamanin da biyu ce huwa hadisin sahihun sahahu dara qutni wa ghayruhu al-imam dara qutni da wani malamin duk sun inganta ainihin wato shi hadisin abdurrahman dan hasana din to gashi anan ma malam ya kawo cewa tare da cewa waɗan asali a wasu nuska ta taimaki da su zo ba amma dai lallai ya tabbata ainihin a cikin nuska ahmad shakir ya ainihin tabbatar da ita ina fata an gani Allah ya mata to jama'a kun ji waɗannan ainihin wato hadisai waɗanda al'imamu turmidi ya yi ishara a cikin ainihin babu to ya rage duk da yake ba mu kai ƙarshen babin ba bari mu bari mu kai ƙarshen babin sannan mu ainihin tattauna wannan magana gashi sai yake cewa hadisu umar إنما روى من حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد إن سمون تتر ونكو عشان أنا أقصد ما يكي توا إسناد شبئيسي ني يكاو أينهم تخريجي أشكي من المسكتاب سيتي وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن ابي المخارق وهو ضعيف شين يبنجن تونا حديثي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم شي كنت من روني عند اهل الحديث او رمى على من حديثي ضعفه ايوب السختياني وتكلم فيه ايوب السختياني يا عينه رونة تونا متن سنة عبد الكريم ابن ابي المخارق فمن يوم زنجنو ما سوى اكنشي وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت yake tun da na musulunta ban yi ainihin wato fitsari a tsaye ba ina fata an gane wannan ainihin wato riwayar daga sayyidina Umar sai Allah ya kara mishi yarda to wannan riwayar ta yake cewa al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba da Bazzar sun riwayato kuma isnadin ta mai inganci ne zuwa ga sahabi Umar ku kiyaye me kenan mawquf kenan bai tabbata daga annabi ba sai dai zuwa ga sahabi Umar sai ce wa hadha asahhu min hadisi Abdul Karim wannan yafi inganci fiye da hadisin Abdul Karim wa hadisi Burauda fi hadha ghairu mahfuz yace hadisin ainihin Burauda akan wannan ba hadisi ne wanda yake haddatacce ba ina ma'ana haka ba sahihin hadisi bane shine wannan da muka karanta mai abubuwa guda hudu kun tuna bai tabbata ba wa ma'anan nahya anil bawl qa'iman sai turmizi yace to ma'anar an hana fitsari a tsaye ala ta'dib la ala tahrim ladabi ne ba wai haramci bane ba haram bane yin fitsari din a tsaye amma ainihin ladabi ne wanda yake daga cikin ladabin zamu zo mu dan tattauna matsalolin shine musamman a wurin da ya zama wuri mai tsandauri don kar kai tartsatsin fitsarin ya dawo zuwa gare ka ina fata an gane وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم الروت daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud shi ma yace yana daga cikin ainihin jafa'i mutum yayi fitsari a tsaye amma wannan riwaya ta ainihin wato Abdullahi dan Mas'ud ita ma gaskiyar lamari ba ta tabbata ba abin da ya tabbata shine maganar da za mu zo za mu ji a yanzu yanzu nan ba da jimawa ba wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haka al-imam tirmidhi marmaza yace babu rukhsati fi zalika babin da ke bayani game da sassauci da rangwame da aka yi dangane da yin fitsari a tsaye to ya rage hadisin as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda hadisin da take cewa wanda duk ya ce muku annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fitsari a tsaye kar ku gaskata shi hadisin ya tabbata fa ya tabbata to amma kuma yanzu zaka zo ka ji aka sayi shi to lokacin da matsalar ta taso sai sahabbai suka ce ku rabu da ita ta faɗi abin da take gani ne a cikin gida amma mu muke tafiya da shi wurin wa'azi wurin yaƙi wurin kaza wurin kaza mun gan shi yana fitsari a tsaye don haka ita ta ba da labarin abin da ta sani ne sahabbai kuma sun ba da labarin abin da suka sani a ƙarƙashin wannan saɓani da malamai suka yi wani sukan yi a da bai zama hujja a ci gaba da irin wannan saɓanin ba a yanzu in an tattara ruwayoyi domin lokacin da imamu wani zai hukunci akan kaza hadisi kaza kaɗai ya samu to daga baya hadisai sun zo sun bayyana saɓanin haka to ba daidai bane a ci gaba da wannan saɓani don haka ga wannan hadisi قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن هذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائمة فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه sahabi Hudhaifa Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a tasu ba qata qaumin ya je wurin da wasu jama'a suke tara juji ko shara ko bola ma'ana ta farko kenan ta subata wadda ita ce ma'ana mafi inganci wurin da ake tara bola wasu malamai kuma suka ce ita da kanta bolar ma ana kiranta subata ina wannan saɓanin yake bayyana idan aka ce wurin da ake tara bola ko juji ko shara ta iya yiwa a san da je wurin ma babu shara a wurin amma dai ana tara a wurin ne in ko aka ce su bafa din kenan ko da a ɗakin ka take zaka iya kiranta su bafa to ingantacciyar magana da ya je wani wuri ne kamar mutanen wata anguwa ko wani lungu ko wani layi suke tara shara sabala alaiha qa'ima sai fitsari a wannan wuri a tsaye fa'ataituhu bi wadu'in sai na kawo mishi ruwa don ya kama ruwa ya tsarki da shi alwadu'u anan ruwan da zai tsarki da shi fa zahabtu li ata'akhkhara anhu da na miƙa mishi ruwan sai ne kokarin in ja baya daga gare shi fa da'ani sai ya kira ni hatta kuntu inda akibaihi har sai da ainihin wato na tsaya daidai ɗuwayen shi sallallahu alaihi wa sallama fa tawadda'a yayi alwala wa masaha ala khuffaihi kuma ya shafa ainihin akan hukun shi guda biyu wato lokacin da na miƙa mishi zan juya in ja baya in tafi kenan sai ya tsaye da ni in dan tsaya da ya gama biyan bukatar shi a zahir kenan sai in karbi butar in juya da ita sannan sai kuma je ya yi alwala ya yi shafa akan hukun shi guda biyu wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim da abu dauda da ibnu majah da nasa'i haka al-imam ahmad da ibnu hibban dukkan su sun ainihin wato fitar da wannan hadisi tirmidhi yace wa sami'tu jarud yaqulu na bi jarud yana cewa sami'tu waqi'an yuhaddithu bi hadha al-hadisi na ji ainihin imam waqi' yana ba da labari yana faɗin wannan hadisi yace an al-a'mash ya samo shi daga a'mash thumma qala waqi' sannan sai waqi' yace hadha asaqu hadithin ruwa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil masjid wannan shine hadisi mafi inganci wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da shafa akan gufi wa sami'tu aba ammar al-husayn ibn hurayth yaqul sami'tu waqi'an fa zakara nahu domin yace na sake jin wani malami na mai suna abu ammar husayn dan hurayth ma yana cewa ni ma na ji waqi'u ya faɗi kwatankwaciya ko kuma makamanciyar magana ainihin irin wannan وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن هذيفة مثل رواية الأعمش turmizi ya ce haka nan ma mansur da ubaida abbabbi suka ruwaito daga abi wa'il daga huzaifa irin ruwayar can da muka karanta ta a amash warawa hammad ibn abi Sulai- ah, ah, sulaiman wa asim ibn bahdala عن أبي وائل عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث أبي وائل عن هذيفة أصح malam ya ce sai dai hadisin abi wa'il daga hudaifa ya fi ainihin sauran wayoyin inganci ina fata an gane wa qad rakhasa qaumin min ahli al-ilm fi al-bawl qa'ima malam yace an samu wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa an yi sassauci a cikin addinin musulunci a yi fitsari a tsaye ku ji wannan jama'a akwai malaman da suka faɗi haka gashi a ƙasa mana yace kulna sai muka ce قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم انهم بالوا قياما يا ثبت daga manyan manyan sahabbai irin su Umar da Aliyu da Zaid da waɗansu su sun yi fitsari a tsaye wa huwa dalilun alal jawaz min ghairi karaha wannan yana nuna ya halatta kai tsaye ba makaruhi bane amma idza min rashash idan an amintu daga tarbatsin fitsari din ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن البول قائما شيء باب أبن دي تبتا دنجني دا أينه ودقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم game da hukuncin yin fitsari a tsaye game da ainihin hani ba hadisin da ya tabbata game da hani ku ji jama'a hadisan duk da suka zo suke magana annabi ya hana yin fitsari a tsaye ba su tabbata ba don haka ina fatan a wannan munasaba ku samu littafin as-sunan wal mubtadi'at na mala abdussalam khidr ku karanta wannan littafin zai haskaka muku game da matsalar saboda wasu suna ɗaukar zafi akan matsalar fitsari a tsaye musamman a ƙasa hausa ɗin nan jama'a galibi tashi muka muka ji ana cewa mai fitsari a tsaye ɗan wuta ne ko mai fitsari a tsaye kafiri ne ko arne ne ina fata an gane والجواب من حديث عائشة تتائي الواقع أه ذاك شيء بيثبت دبا النبي صلى الله عليه وسلم هني جمد ينتقالي أقولا جاء حديث عائشة عائشة تاتي دوين بيتي النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقالي أقولا يأتي to me za a ce game da ainihin hadisin Aisha wanda ya gabata a lamba ta goma sha biyu sai malam ya ce annahu mustamidun ila ilmiha za a danganta shi ne zuwa ga abin da ta sani ta faɗi fayin umaru alama wa ƙa'a min fil buyuti sai a ce wannan abin da ya faru kenan a ainihin gida wa amma fi ghairin buyuti amma wuraren da ba gida ba fa falam tattale hiya alaihi ita Aisha ba ta taba ganin wannan ba don haka abin da ita ta ba da labari shine abin da ta gani ko abin da ba ta gani ba fa ba ta ba da labari ba aika ne matsalar sallar walaha ce shin annabi na sallar walaha ko baya yi akwai inda aisha ta ce baya yi ko wata sahabiya cikin matan shi saboda ba ta taɓa gani ba wa alaikum salam ina zuwa dan haka sai yace idan ya zama aisha ta ba da labarin abin da ta gani ko ko kuma ta ba da labari ne dan ba ta taɓa gani ba wa qad hafizahu huzaifa to huzaifa ya gani kuma ya haddace wa huwa min kibari sahaba yana daga cikin manyan sahabbai malam yace duba fathul bari mujalladi na farko shafi na ɗari uku da talatin ire-iren waɗannan matsalolin jama'a su ne matsalolin da muke cewa a tashi a yi bincike a kai kada kai ka karanta malamai sun yi saɓani kai ma ka je ka ci gaba da cewa malamai sun yi saɓani sai a bincika aisha ta ba da labarin ba ta taɓa gani ba don haka har ta zo tana cewa wanda biyu ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi kar ku gaskata shi Huzaifa kuma sun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga a waje ya gani ya bada labari don haka yanzu magana Huzaifa ita ce hujja a nan har wayo irin wannan ta taɓa faruwa tsakanin sahabi Abdullahi dan Umar da wasu sahabbai a yayin da shi ya bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannu a sallah ne a wurare hudu wurin kabbara harama da farkon sallah da wurin tafiya ruku'u da dagowa daga ruku'u sai kuma in yayi tahiya ta farko zuwa ainihin wato raka'a ta uku kenan yana daga hannu sai yace amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga hannu tsakanin sujuda da sujuda sai ce baya ɗaga hannu bai ce ya ce kada a ɗaga ba ya ce baya ɗagawa bai gani ba sahabbai guda goma tiryan tiryan suka ba da labarin su kuma sun ga annabi yana ɗaga hannu a waɗannan wurare misali yau kasar na ashirin na tirmidhi tun da muke karatun nan jama'a ban taɓa sawo babban riga ba ban taɓa sawo rawani ba wannan kasusuwan aka ɗibe su aka kai su jalingo ko wukari ko birnin kebbi kullum ana sawa a tashar talbijin ɗinsu mai kallo in ya kalla bayan shekara biyar sai ce tun da albani yake bai taɓa sa babbar riga ba bai taɓa sa rawani ba haka ne ko ba haka ba to ana nan wata rada kuma idan wani ya ganni a wani kaset ɗin da babbar riga shi kuma sai ce na ga albani da babbar riga na gan shi da rawani sai zama wancan abin da yake nufi iya abin da ya sani ya faɗi to a tsari na ilimi idan kai baka sani ba tsakanin idan aka samu wanda ya sani ya zo da ƙarin abin da ka sani in dai har shi mutum ne da ya cancanta a karɓa daga gare shi to za a iya karɓan ƙari daga gare shi don haka a cikin cikin haka ta faru to a cikin nahau ma haka ta faru al-imamu muhammad ibnu abdulhadi da al'imam al-hariri da suka zo sai suka ce asma'u sitta ne sauran malaman na hau galibi ne suke cewa asma'u hamsa ne abu hamu fu zu ce ne aku to amma al'imam ibn abdulhadi a cikin littafin shi a tarafatu fi nahawi da al'imam al-hariri a cikin bintul laila me kenan makamatul hariri ko kuwa Minhatul Arab Minhatul Arab ita ce kira bintul Laila Yar dare ɗaya wai a dare ɗaya hariri ya zauna ya rubuta ta shi yasa suke kiranta bintul Laila fata an gane to a cikin waɗannan tafai guda biyu waɗannan malamai suka tabbatar da cewa asma'u sitta ne hariri sai ce summa hanuka sadisul asma'i to menene hanuka kama abin da bahaushe yakan ce abu ina abunka jama'a abuna ya bata madadin in faɗi sunan agogo in ce agogo na ya faɗi ko mabuɗi na ya faɗi sai in ce ban ga abuna ba to shi ne hannu shi ma ana yi mishi ainihin rufa'a da wawun a yi mishi nasba da ali a yi mishi jarra da ya'un don haka sai ka ce haza hannu muhammadin sai zama hannu mai kenan خبر مبتدا هذا هنو محمد ناتر هذا دين هنو محمد me kenan مضاف مضاف مرفوع بالإضافة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره محمد إيه؟ إيه؟ الواو الواو الواو محمد في زمان مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره سنة رأيت هناك رأيت هناك في زما هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الأنف فكتي لأنه من الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ya kamata a ɗan rinka motsa na hau jama'a shine battery charger na ɗaliban ilimi ina fata an gane a rinka motsa na hau a rinka yin li'irabi jama'a sai sa gaskiya za mu ware wasu ranaku na musamman waɗanda zallan na hau kawai za a rinka yi zallan na hau wasu ranaku na musamman zallar adam saboda waɗannan ilmomi suna daga cikin ilmomi mafiya ɗaukaka a cikin duniyar musulunci a don kuma ba in babu nahawu babu sarf babu karatu gaba da a yi balla balla sai ce ba za ka iya karatu ba ba wasali in ba ka iya nahawu ba kuma gaba sai ka ce ba wasali in ka ja littafi sai ka ce ba wasali in nan ce ka sai littafi ka sai ka ce ba wasali ko kaga mafi yawancin tafan duniya kuma ba a rubuta su da wasali ba duk littafin da kaga an yi wasali dama an san yan koyo ne ana sa ran yan koyo za su karanta amma yanzu ina ba ga fatul bari a wasalce maka shi ya ko ya salce maka subul salam ko ne al autar ina ba ta an gane amma su dan hodo da yake sun san mafi yawancin ƙasa hausa ba na hau duk abin da suka rubuta sai sun musu wasalce gaba ɗaya saboda su taimaka su rage mutum hanya Allah madaukakin sarki ya taimaka wani ne mai tambaya na'am eh ana yin alwala a cikin ban daki da na dama ai babu abin da ya hana sai dai kuma wannan baya lazumta cewa lallai wannan alwala ai a cikin ban dakin yayi ta domin ya kawo da fa'un wadda take ta ta'kidi ce ko kuma tana fa'idantar da tartibi da yace sabala alaiha qa'iman fa'ataytuhu bi wudu'in fa dhahabtu fa shafa'ani hatta kuntu 'inda akibaihi fatawadda'a ba nan dai alwala ya zama aure ne ba amma dai alwala ana iya yin ta a banɗaki dan ya zo a cikin hadisin as-sayyida maimuna Allah ya ƙara mata yarda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wankan janaba yayi alwalan wankan janaban a banɗaki da ya zama wurin kamar ya dan jike sai kau da gefe ya koma gefe guda ya ƙara sa wanke kafafun shi na'am na'am to wannan wani abu ne daban da ya shiga cikin mutane yana magana ne cewa to yanzu bayan da muka gama jin matsayin shari'ar musulunci dangane da abin da ya shafi fitsari a tsaye to ina magana al'ada kuma ita ce al'adar mutane musamman a irin wurare ire-iren waɗannan ya tabbata cewa su suna kyamar fitsari a tsaye to yanzu ina hukuncin kai fitsari a tsaye a irin waɗannan wuraren sai ce sai dai in larura ce kenan domin dama cewa aka yi a tsaye din ya halatta ba cewa kai shi ne sunna ba ko kun fahimta to in larura ta kama sai ka yi to amma abin da ake cewa in al'amarin ya bayyana kai ne liman sai ga ka tallara fitsari a tsaye sai ga mutane suna dan kyamar abu to annan ne urf al'adar mutane takan ainihin kyamaci abubuwa waɗanda za a so a matsayinka na malami ko mai da'awa sai ka ainihin nisance su ba don haramun ba ne su ko mutane dole a ci gaba da karantar da su kuma su ma su daina ɗaukan zafi akan abin da ba su da dalili a kai sai dai orf din yanzu kama a ƙasar saudi arabia su wannan bai saba orf din su ba babban malami kamar bin ba ana tafiya a mota in aka tsaya sai samu wuri sai sai ya tsawon ba wanda zai ga wani abin yanzu nan ka dubi yadda orf din ya shiga bakin gilas yanzu aka banka da bakin gilas sai a ce dan wuri ne kuma mara gaskiya ne ko to amma duk malaman Saudi Arabia bakin gilas suke sawa har limamin Arafa bakin gilas suke sawa ranar Arafa ma sai danno abin shi din ba da kanshi yana sa bakin gilas Nasiruddin Al-Albani yana sa bakin gilas su Usaimin duk suna sa bakin gilas su a can su kuma bai zo musu akan cewa yan wuri ne ke sawa ba kafin yan wuri su fara sawa sabon tarbanin malamai na sa to mu kuma nan sai yan wuri suke mishi maraba dan haka da an ganka da bakin gilas sai a fara cewa mutumin kuwa ya fara shaka ne wannan shine abin da ake kira urf yanzu misali in ka tafi kama ainihin nawakish nan wajen Mauritania sai ka ga babban malami ya sa babbar riga da ya ciki da wando kan shi ba hula rawanin kuma sai a wanke a goge shi haka kamar jalan yan mata sai dora a kafada yana yawo kan shi babu la kuma babban malami kamar Abubakar Mahmudu bin to yanzu nan kai a ga babban malami ya wanke babban riga da ya ciki da abin da ya sanya abin nan din kuma sai a ce a wannan ya bani ne ko yaya amma haka za a ga sai ga babban malami haka in dai bai so ya daura rawanin ba kawai sai goge shi ya ninke shi Allah ya taimaka malam ya ce wa abida ibnu amr السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين عبيدة ابن عمرو بن السلماني yana daga cikin manya-manyan ainihin tabi'ai daga cikin almajiran shi akwai ainihin Ibrahim Nakhai kun ga tabi'i ya ruwaito daga tabi'i ko يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين aka ruwaito ya ce na musulunta kafin manzon Allah ya rasu da shekara biyu to ya aka ya zama tabi'i yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kaga zai fi zama mukhbara ne kenan wa ubaidatu abbabbi sahibu ibrahim shi ko ubaida abbabbi to shi almajirin ibrahim an-nakhai ne huwa ubaida ibnu ko mu'attib bin babbi wa yukna aba abdul karim kun san me ya faru a nan dan kada rudani ya shiga cikin wani ɗalibi ne malam al-imam tirmidhi ya kawo waɗannan bayanan malami ne cikin tabi'ai yake da ainihin wato almajiri mai suna abida yake da kuma ainihin ɗalibi mai suna abida ko ubaida kun ga shi asalin malamin ibrahim annaka'i ibrahim annaka'i to yana da malami waye malamin nashi shine abidatu ibnu amr abidatu ibnu amr abidatu ibn am as-salmani ko as-salmani to sai kuma ka koma sai ka ga cewa daga cikin almajiran shi kuma shiwa shi ibrahim nakhai akwai ubaidatu eh ubaida abdabbi sai ku kiyaye ubaida abbabbi wannan adidatu wannan ubaidatu to kun ga inda rikici yake faruwa a ilimin hadisi ubaidatu dan amr as-salmani malamin ibrahim an-nakhai ne adidatu ubaidatu abbabbi shi kuma almajirin ibrahimun naka'i ne sai ka kiyaye to kun ga shi yasa harka ilimin hadisi sai an natsu inda haka ba dubi inda ai wasali da duk zaka iya karanta da ubaida ko abida amma malamin shine abidatu almajirin shine ubaidatu to sai a kiyaye abin da yasa turmiji kenan ya tsaya ya ainihin tantance mana ainihin abubuwan an fahimta to waye zai faɗa mana sunan irin wannan rikicin a ilimin hadisi ubaidatu da abidatu eh wa alaikum salam me sunan wannan ilimin ilimi ne wannan mai zaman kanshi a ilimin hadisi al kun yi saɓani yanzu a daga hannu kowa mu ji daga bakin shi me kace kai wato duka ne ma ake a gangan ɗani sai in faɗi daidai din abin shi yasa eh faɗi eh al-mu'talif wal mukhtalif ɗaya kenan sai wa kai ma ka yadda wal mukhtalif al mukhtalif to kan mu bata lokaci babu wannan ilimin a ilimin hadisi a ilimin hadisi akwai dai al-muttafiq wal muftariq akwai kuma al-mu'talif wal mukhtalif wanne ne wannan a takaita wanne al-mu'talif wal mukhtalif al-mu'talif khattan wal mukhtalifu mazan ko nutqan in ka zo rubutawa rubutun iri ɗaya ne abidatu da ubaidatu duk iri ɗaya ne rubutawar eh to amma me yake faruwa idan aka zo wasalcewa fa sai wancan ya zama abidatu sai wannan ya zama ubaidatu al-muttafiq wal muftariq sunan ne asali ɗaya misali Muhammad awwal Adam sai ka je ka sake samun Muhammad awwal Adam sunan duk ne ba bambanci ya zama ne almuttafiqu komi yayi ɗaya na sunansu da iyayensu amma almuftariqu amma shakhsiyar personalities din mutanen daban-daban ne ko kun fahimci wannan da ke jama'a waɗannan ilmomi ne fa waɗanda sai ka ba su kanka gaba ɗaya sannan za su baka jikinsu in har kane kana raba kafa to su ma za su rinka raba maka kafa ina hata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to shi ne sai malam ya kawo waɗannan abubuwa sai ce shi wannan ainihin wato ubaidatu ibn mu'attib ad-dabbi wa yukna aba abdul karim ana mishi ainihin alkunya da cewa baban abdul karim Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai mun zo gobe za mu ci gaba da karatu tare da kokarin cika alƙawuran da muka ɗauka ya cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk